بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول ما الله تبارك وتعالى da ya sake kamun wannan wuri mai albarka da muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma yau muna sha biyu da watan ramadan na shekara 1446 na hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanzu muna nan cikin suratul nisa wanda kuma jiya mun kwana a قال الله غفور رحيم وأعطينا للكافرين عذابا مهينا آية تقريبا 51 زم درس تقريبا 52 إن شاء الله بسم الله كان يريدون أن يتقوا بين ذلك السبيل أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا يهداش والذين الذين آمنوا ومن كان تداش أصلا أصلا هكذا ورفعنا فوقهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا فوقهم الطور فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تأتوا بالسبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يقول ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت عفوا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجرا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا وهل yanzu magana ake akan yahudawa kuma Allah yana magana da yahuda na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi yana musu magana ko da wasu abin da kakanninsu suka yi a zamanin annabi Musa alaihi salam da sauran annaba sai dinga cewa ku ko kuma yana ba da labarin sai dinga cewa su wanda ke zamanin manzo Allah amma ana nufin iyayensu to shine wai bayan duka wannan abin da Allah ya faɗi cewa sun roƙi Allah abin da ya fi wannan sun roƙi Musa abin da ya fi wannan girma na sun ce a gwada musu Allah a fili sai girgiza ta kama su aka kashe su sannan da duka abin da aka bayyana har zuwa ƙarshen aya sai Allah ya ce warfa'ana fawqahum at-tura bi mithaqihim sannan mun daga dutsen tur a samansu dalilin alkawalinsu ma'ana lokacin da aka zo musu da attaura sai suka ki ba da gaskiya da littafin da annabi musa ya zo musu da shi daga wurin allah shine attaura to da suka ki ba da gaskiya sai aka sa mala'ika jibrilu ya tsirtsigo dutsen to yana da girma sosai ya daga shi samansu ita musu in ba su ba da gaskiya ba da littafin nan na attaura zai sako musu wannan dutsen ya kashe su ya danne su to da suka ji tsoro sai suka ba da gaskiya suka duka suka so da suka ce sun ba da gaskiya shine Allah yake sai muka ɗaukaka dutsen to a saman su da nisa yin sababin alƙawarin da suka ɗauka a kan shi sai suka ji tsoro sai suka amince da littafin na littafin Allah na attaura wa kunna lahum Allah ce ko muka ce musu udkhulul baba sujjadan ku shiga kofa kuna masu sujada ma'ana kofan ƙaryar nan wadda bayan fihin da za su kamar yadda ba ran karanta kissan nan an ce ko baitul maqdis ne ko su ariha ne an yi maganganu dai akan wannan ma'ana lokacin da Allah ya musu umarni su shiga garin jabbarin kin nan suka iya to shi kenan da annabi Musa ya musu addu'a to sai Allah ya ce iya muharramun alaihim 40 sanata za su ta imuwa an haramta musu shiga ta tsawon shekara arba'in sannan da ya karshe su to Allah yake ce musu ku shiga ta kofa ku kulul baba sujjada ku shiga kofa ma'ana kofar karyar nan sujjadan kuna masu sujjada su yi din hina'in sujjada ba sun kuyawa وقلنا لهم الله تكون مسلم كثير مسلم لا تعدوا في السبت كرب ويششجي أتكن شأن فروتا ترانا سود eh wannan duka da kakanninsu ne ake magana tun daga zamanin annabi Musa har zamanin annabi Dawud duka mun yi magana ta soshin wannan abara akan su na hana da aka musu farauta a ranar sulu amma yadda suka ta dubare dubare da suka farauta a sulu sai kuma Allah ya yi musu azaba inda aka shafe su aka maida su birrika to Allah ya ce muka tun sarko shi shige su sabbi a cikin sha'anin farauta ta ranar sulu wa akhadna minhum mithaqan ghaliza kuma muka riki alƙawari wanda yake mai kabri ma'ana mai karfi daga wurin su ala zalika akan wannan amma duk da wannan sai suka warware alƙawari شيخ الله يقول بما فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا قلوب بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا shine Allah tabaraka wa ta'ala da yake wannan situation a can baya duka an kawo sun suratul baqara ma an ta kasu eh a cikin sosai shi yasa nan duka aka kasu a gurguje kawai saboda dama an san bayani to Allah ya ce fa bima naqdihim to da wannan warwarewan ta alƙawarin su aka ce makin nan za'ida ce kamar an ce ne fa bi naqdihim dalilin warwarewan su na alƙawari da suka yi to kamar Allah ne ya ce la'annahum sai muka la'ance su saboda wannan warware alƙawarin naqdihim mithaqahum alqawlin su da suka warware wa kufrin har da kuma sababin kafircewa su da suka yi da ayatin lahi da ayoyin Allah to duka wannan dai mun la'ance su dalilin wannan wa qatlihim al-anbiya har da kuma dalilin kashewar su annabawa da suka dinga yi da ghairi haqqin ba tare da wani gaskiya ba to dalilin duka wannan dai mun la'ance su wa qawlihim qulubuna ghulf da kuma faɗansu da suka dinga gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam in yana kiransu zuwa ga Allah yana musu wa'azi suna ce mishi qulubuna ghulf wai zukatanmu tana da rihi ko kuma a cikin rihi take ko kuma an yi dai manganja ko kuma wata fasara aka ce suna nufin cewa a cike take da ilimi don haka ba mu buƙatar sai ka ga mu to amma dai wannan shine wanda shine tafsirin ka cewa ma'ana tana da rihi don haka la ta in kalama ba ta kiyaye zancen gaske ga mu annabi haka wai zuciyar mu rihi gare ta don haka in kana hau imamu ba ta kiyaye zancen ma'ana ban mu rike wannan abin da kake ba mu kiyaye shi sai Allah ya musu raddi yace bal taba Allahu alaihi bari dai Allah ne yayi rufi akan ta bi kufrihim sababin kafircin su da suka yi fala ta'i wa'azan shi yasa ba ta kiyaye wa wa'az fala yu'minuna illa qalilan dan haka yahudawa ba su ba da gaskiya sai kaɗan nan ne daga cikin su ba da gaskiya ka Abdullahi bin Salami kama Abdullahi bin Salami wa ashabihi da kuma abokan shi وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مأمنه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا
to sai Allah tabaraka wata'ala yace wa bi kufrihim sannan kuma har yanzu ya dalilin kafircewar su karo na biyu da suka yi ma'ana game da Annabi Isa alaihi salam to duka wajen da duka wannan abubuwan dalilin shi ne Allah ya musu la'anta kuma ya musu azaba yake da zanen abubuwan Allah ya ce wa bi kufrihim har kuma dalilin kafircewar su ma'ana ta karo biyu saniyar da Isa da suka kafirce ma Annabi Isa lokacin da ya zo har ma suka nemi su hallaka shi wa qaulihim yawa to shine ma wa qaulihim ala maryam mutan azim to a ga azuna kashe wannan Allah ke kuma sautin faɗansu da suke faɗin akan Maryam wa Annabi Isa buhutanan ma'ana yankan ƙarya da suke akan ta suka zarge ta da zina to wannan buhutanan aziman yankan ƙarya ne wanda yake mai girma to sababin duka wannan ne da muka lalace su muka musu azara saboda sun nan sun jefi Maryam wa Annabi Isa da zina sababin cewa ga ta ta zo da ciki ba ta da mishi ta haihu shi kuma inda ban ba don ce abu wanda Allah ya shirya da shi ne shiryayye ko wanda Allah ya ɓata shi ne ɓatacce ai cikin koda ta zo da ciki babu miji to ciki ne wanda ba a taɓa ganin shi ba a taɓa ganin cikin da a rana guda aka same shi kuma a rana guda aka haihu kuma ɗan yayi magana ba haka wani abu ne kawai da ikon Allah to sai suka yi masa ƙarfi da yake dama suna yayya ga ga duk su al'adar su yahuda mutane da Allah ya su masu taurin kai annabin nasu ma wanda suke tamakan da shi annabi Musa alaihi salam shi ma taurin kai suka yi ne da jayayya iri iri to sannan kuma ban da shi to ba su ganin kuma girman kowa har har yanzu annabi isa haka nan ba su fara gaskiya da shi ba har suka nemi su hallaka shi haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mishi hasada babba har sai da ta kai wani wani saurayi mai gude suna tafiya a saman titi daga shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya mishi wane yace qad ta'lamuna anni rasulullah yace kun sani sai san ni manzon Allah ne yace to menene yasa ba ku bina sai wannan bai dudan sai kalli gaba da baya da dama da hagu ne ga babu kowa sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi na'lamu annaka rasulullah yace na rantse da Allah mun san kai manzon Allah walakin a baina yace amma mun iya hasadan fa yace kawai dan hasada to shi yasa Allah ya fushi da su wannan ghairi magdubin nan kullum akan su ne ake magana wanda Allah ya fushi da su su ne ya guda to shi ne Allah tabaraka ta'ala yake to saboda duka wannan abubuwan da yayi musu la'anta ya musu after reputation shine kafa cewa su da Annabi Isa da kuma wa qaulihim da zantan su faɗan da suke faɗi akan Maryam akan Maryam mahaifiyar tashi buhtanan azima yankin ƙarya yankin ƙarya abuwan wanda yake mai girma tunda sun zarge ta da zina وقولهم أن كما دليل فأسوا سوى إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ويسنا سوى لليل من كشي المسيح عيسى ابن مريم إيه كاغني شي إيه أنا سمع النبي عيسى المسيح سي المسيح عيسى ابن مريم كما شي ما دجال على سمع المسيح الدجال to amma ma'anar ta su duka ba shi wancan mai shafaffen ma'ana an shafe mai ne albarka shi wancan nan mai shafan ba abuwa mai shafaffen fuska ne saboda shi babban goshi gare shi an ce faɗin goshin shi ya kai kamar kamun arba'in ko kuma abin da ya kama da haka shi dushen yana da rabcekin goshi kuma ido ɗaya gare shi kwaɗar babba a tsaka shi yasa wasu ke ta dalilin wanda ma'ana mai shafaffen ido shi yasa ake mishi masifa shi kuma wannan almasihu isa ibn maryam wasu suna fassara shi da cewa wai abin shafa da albarka shi ake yi almasihu na shi dan dukan masa masu ne amma ba irin wannan ta shafa da ta albarka wacce ta tala an ce wanda aka mishi ido guda wanda zai zo ya rudar da mutane a ƙarshen zamani ya ce mutane shine Allah a bar Allah a ji shi kuma zai yi aljanna ya wuta na zahiri haka ya dinga gwada ma mutane cewa wanda ya yi shi zai sa shi aljanna wanda kuma ya saba mishi zai sa shi wuta wanda Allah ya sa su tsira duk da dushirki yana gwada abubuwa kuma Allah kiyaye in ba dan Allah ya kare mutane ba abubuwa zai yi kewa wanda zai halaka da mutane sai su ga kamar haka ne to wanda suka bara gaskiya da shi daga ya rasa su cikin aljanna shi sai su ji su a cikin wuta da Allah wanda kuma suka ce kai kawai la ilaha illallah kai ya kake kai ba kowa ba in ya kama sai musu azaba in ya jefa su cikin wutar shi sai su ji su a cikin aljanna da Allah ga wutar da aljanna da kuma yayi shi yasa ƙarshen zamanin nan kawai Allah zai kiyaye ba amma fatan a kai zuwa zuwa kai saboda hadarin ya yi yawa amma kuma ko da Allah ya kai mutu Allah ya rasar da su to shine Allah ce da kuma faɗar su da suke cewa lalle ne mu mun kashe almasih Isa ibn Maryam rasulullahi manzon Allah sababin wannan ma duka Allah ya la'ance su kuma ya musu azaba wai cikin raya wasu ne suke barin haka tun da a hakika ba su kashe shi ba to Allah to shine mai tafsiri yace bi majmu'i zalika al dalilin dukkan wannan abubuwan da Allah ya gano kamar Allah ne ke dalilin duk wannan abubuwan da gano muku dalilin wannan ne muka musu azaba ba ma san farko ai an ce fa bima naqdihim mithaqan dalilin wannan ne alƙawari muka la'ance su sannan kuma da kaza da kaza da kaza da kaza duka aka yi zano to kamar Allah ne ce to dalilin duk wannan abubuwan ne shi yasa muka musu azaba da Allah kuma ya sake karantar da su ma ce wa ma qatalu wa ma salabu sannan kuma ba su ma kashe shin ba ko ba su tsire shi ba kamar da su tsire yaro walakin shubbiha lahu bari dai an kamanta musu ne haka nan ke ma'ana abin kashe wai da abin tsire wai wa huwa sahibu shine abokin su sai aka kamanta musu kamar annabi Isa a jikin sai aka gwada mushi kamar annabi Isa da yazo ya kashe annabi Isa sai aka dauke annabi Isa sai aka sa mushi kama irin ta annabi Isa suna shigo a yanzu ga annabi Isa ne sai suka kashe shi suka tsire shi kuma daga baya suka shiga tambayoyi na abokin namu sai suka shiga rudani kenan kawai kama kama ne su ma sun san cewa ba su da kaskin cewa sun kashe annabi isa ko ba kashe ba to shine Allah ya ce wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu kuma ba su tsire shi ba walakin shubbiha lahu bari dai an kamanta musu ne haka nan kin ga wanda yake abin kashe ya aka gara musu kamar annabi isa ne wa innal ladina ikhtalafu fihi Allah ya ce kuma lalle ne wa'annan wa'anda suke yi sabani cikin sha'anin annabi isa alaihi salam da fi shakkin minhu lalle ne suna wallahi suna cikin kokonto daga kashewar tashi su da kansu ma suna da kokon suna cikin kokonto min ma'ana min qatlihi daga kashewar su da kansu na kokonto ai su qala ba'dhu yayin da shashin suka ce lamma ra'aw maqtula da suka ga abin kashewar suka ce alwajhu wajhu isa wal jasadu laysa bi jasadi suka ce fuskar ne ta annabi isa amma jikin ba jikin shi bane falaita biye suka ce kai ba shi bane wa qala akharu wasu kuma suka ce bal huwa suka ce kai shine shi to akwai istaran kasuwa da institution suna dama kayan su a makaranta yawwa to Allah tabaraka wa ta'ala da yake wa qaulihim da faɗansu da suka ce inna qatalna al-masiha isa ibn maryam lalle ne mun kashe almasihu isa dan maryam rasulullahi manzon Allah fi za'amihim a cikin rayawarsu ita to al-yahudu su yahudawa kaddabu da isa sun karyatar da annabi isa alaihi salam ba su yarda da shi sun karyatar da shi warama ummuhu annaha zaniyatun kuma suka je ta haife shi da cewa wai ita mazinaciya ce wa anna isa kuma cewa annabi isa waladun zina cewa dan zina ne wal iyad billah walaysa min al-anbiya suka ce kuma bayya daga cikin annabawa to da suke haka nan fada'a isa alaihim sai annabi isa yayi mummunan addu'a akan su qala yace ya rabbi ya ubangiji in kuntu ruhuka ruhaka afwa in na kasance ni ruhinka ne wa kalimataka kuma na kasance ni ne kalimarka kamar yadda Allah ya faɗi a cikin alqur'ani fa ahlik man sabbani wa sabba ummi to Allah ka halakar da wanda ya zage ni kuma ya zagi mahaifiyata wa amsahum kuma Allah ka shafe su kamar da su kaira da tamburuwa wa khanazira da kuma aladu fa musihu sai aka shafe su kullun su duka kaira da aka mai da su birrai wa khanazira da kuma aladai falamma hafa yahudu min da'wati isa to da yahuda suka ji tsoron addu'a annabi isa da suka ga irin yadda amsa addu'an shi take a wurin Allah suka ji tsoron addu'an shi shikenan eh suke jin tsoron kai sake wata mummunan addu'a alaihim akan su ta'amaru ala qatlihi sai suka yi shawara akan cewa kawai su kashe shi ma su samu lafiya aradu an yaqtulu sai suka yi nufin su kashe annabi Isa alaihi salam fa arsalu man yaqtulu suka aika wanda zai kashe shi fi mahallihi a wurin shi falamma aradu qatlahu to yayin da suka yi nufin kashe shi rafa'ahu Allah sai Allah ya dauka shi zuwa sama kama sayati kamar yadda labarin zai zo ila sama'i zuwa sama wa alqashimahu sannan sai Allah ya jefa kamar shi ala aduhi akan makiyin shi allazi dakhala alaihi wannan wanda ya shigo wurin shi dan ya kashe shi wanda ake ce mishi Tatiyanus Tatiyanus to sunan shi ne wannan falamma ja'u yayin da suka zo su yahudawan abukan shi wa ra'awhu suka ga wannan Tatiyanus nan shikenan zannu annahu Isa sai suka yi zaton cewa annabi Isa ne tun daga shi an bashi kama irin ta annabi Isa da fakataluhu sai suka kashe shi shikenan wa qalu sai suka ce alwajhu huskan ne wajhu isa fuskan isa ce wal jismu amma jikin jismu tatiyanus jiki ne na tatiyanus ma'ana abokin nasa da suka aiko ya kashe annabi isa in kana hada isa suka ce to kuma in wannan har annabi isa ne fa aina tatiyanus to ina tatiyanus yake wa in kana hada tatiyanus in kuma wannan tatiyanus ne wanda suka aiko fa aina isa to ina annabi isa shikenan suka dimo shi wa ma zalika amma duk da haka shi yace tajarru ne suka yi karhin zuciya akan alal kadhibi akan ƙarya wa qalu suka ce wai inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah suka ce lalle ne mu mun kashe al-masihu isa dan maryam manzon Allah bi majmu'i zalika to dalilin wannan ne duka azabahum Allah Allah ya musu azaba mai girma da daukaka wa qala kuma ya fada takziban lahum dan ya karyatar da su yace wa ma qataluhu basu kashe shi ba wama salabuhu kuma ba su tsire shi ba walakin shubbiha lahu bari dai an kamanta musu ne haka nan ke alqallahu sai Allah ya jefar da shi mahu kamannin shi ala aduhi akan makiyin shi almaktuli wannan wanda aka kashe nan eh shikenan fa kutila sai aka kashe shi wasriba kuma suka tsire shi wa inna alladhina ikhtalafu bihi kuma lalle ne wa'annan wanda suke sabani cikin sha'anin annabi Isa la fi shakkin wallahi suna cikin kokonto minhu daga sha'anin kashe washi yayin da suka yi nufin eh yayin da suka ga wannan abin kashe wai wanda yayi kama da annabi Isa sai Allah ya ce malahum bihi min ilmi ba su da wani sani gami da haka nan illa tiba'a zanni bari dai kawai suna bin zato ne su da kansu kawai zato ne suke yi fakat allazi tahayyaluhu wanda suka raya shi a cikin zuciyarsu annahum qataluhu cewa sun kashe shi wama qataluhu yaqinan kuma a yaqini a tsakankan cewa basu kashe shi ba ma'ana basu kashe shi ba kashe ba da gaske annahum ma qatalu isa barrafa'ahu Allah ilayhi bari dai Allah ya dauka shi ne zuwa gare shi ma'ana ila mahalli ridahu zuwa wuri na yardar shi au ila sama'i ko kuma zuwa sama shi wa kana Allah azizan kuma Allah ya kasance mabuwayi ne fi mulkihi cikin mulkin shi hakiman kuma gwani ne fi suna yi cikin halittar shi wa inna min ahad na to akwai shi han mutu
wa in min ahad alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida to Allah tabaaraka wa ta'ala yace ai dama malahum bihi min ilm ba su da wani sani game da kashewa annabi isa illa tiba'a zanni sai kawai bin zato da suke yi wanda yake abin yankewa ba dai suna bin zato ne a cikin shi wanda suka raya shi Allah ce ma qataluhu yaqinan ba su kashe shi ba sakewa ta sakankan cewa ma'ana ta katkat ba su kashe ko alama ba su kashe shi ba bar rafa'ahu Allah ilayhi bari dai Allah ya ɗaukaka shi ne zuwa gare shi wa kana Allah azizan kuma lalle ne Allah ya kasance mabwayi ne fi mulkihi cikin mulkin shi hakiman fi sun'ihi kuma gwani ne cikin halittar shi in min ahlil kitabi Allah ya ce kuma babu wani ko guda daga cikin ahlil kitabi ba za a samu wani mutum guda ba illa la yu'minan bihi wallahi sai ya ba da gaskiya da annabi Isa dukkan su ahlil kitabin nan duk da sun bauɗe ne sun karyata shi har su so su kashe shi Allah ya ce to ba za a samu wani mutum guda daga cikin su ba sai sun ba da gaskiya da annabi Isa qabla mautihi gabanin mutuwan shi to mutuwan tashi an yi tai maganganu akan ta ba a sani ba ana nufin cewa shi kahin ya mutu ko kuma su kowanne daga cikin su kahin ya mutu ya yi imani da annabi Isa to Allahu alam ko kuma sai lokacin da Allah zai maido shi karshen zamani kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa annabi Isa zai dawo to Allahu alam amma dai Allah ya yi rantsuwa cewa kowanne ɗaya daga cikin su to sai ya ba da gaskiya da annabi Isa alaihi salam qabla mautihi gabanin mutuwan shi wa yawmal qiyamati sannan kuma ranar tashin kiyama yakunu alaihim shahidan zai kasance shi annabi Isa zai zamanto alaihim a kansu shahidan mai shaida ne bima fa'aluhu gami da abin da suka aikata shi lamma bu isa ilaihim yayin da aka aika shi zuwa gare su to shine Allah yake eh haza isa eh afwan wai kisan da zamu kawo yace haza isa wannan shine annabi isa ruhullahi ruhin Allah dalla al-fariqani aka ce jama'a biyu duka sun bace ma'ana yahudawa da kristoci dukkan su sun bace su ne al-yahudu fi haƙƙin isa cikin sha'anin haƙƙin annabi isa su ne al-yahudu wan nasara ma'ana yahudawa da kuma kristoci al-yahudu su yahudawa farratu fi haqqihi sun yi sakaki cikin haƙƙin annabi isa ma'ana sun rage ƙwarai sun rage sun takaita game da haƙƙin annabi isa alaihi salam hatta ja'aluhu har suka sanya shi cewa waladin zinan shi dan zina ne wa ummuhu zaniyatun kuma cewa wata haifiye shi mai sanata su yahudawa haka suka kaskantar da daraja annabi isa suka takaita cikin sha'anin shi annabi isa alaihi salam wan nasara su kuma kristoci wanda suke mutanen shi annabi isa rafa'uhu fawqa qadrihi su kuma yayin suka dauka shi balbishin ma matsayin shi su ma suka wuce gona da iri hatta ja'aluhu ibnan lillahi har suka sa shi wai suka ce dan Allah ne au huwa Allah kuma suka ce ma kawai shine ma Allah wa hadha adatu llahi to wannan kuma dama ita ce al'adan Allah fi kulli khalifatin cikin dukkan wani halifan Allah to sai Allah ya ka irin wannan jarrabawan ga mutane gami da shi la budda min ifratin wa tafrid ba makawa ne a samu wanda za su wuce gona da iri gami da shi su huce matsayin shi wa tafridin akwai kuma wanda za su yi sake su kasa kaiwa matsayin nashi su kaskantar da shi su yi wani abin da bai dace gami da shi to don haka man farrata fi haqqihi dukkan wanda ya saka cikin haƙƙin shi shi wannan halifan na Allah to wannan shaka zai zai zai zai zai wulakantu ma'ana zai tabi bihi sababin wannan takaita wanda ya cikin haƙƙin shi wa man afrada wanda kuma ya zarce har ya fice gona da iri ya faɗi wani abin da ya fice matsayin nashi hatta ja'alahu fawqa al-ubudiyyati wanda har ya dora shi a bilbishin ubudiyya yace ba ma bawa bane ja'alahu ilahan yace yasa shi yace ai ubangiji ne ma wa huwa aidan shaqiyyun bihi to shi ma wannan mai dadewa ne sababin wannan fice gonan da iri dai Isa alaihi salatu wassalam annabi Isa tsira da amince Allah tabbata a gare shi khalaqahu Allah min ruhihi Allah ya halitte shi ne daga ruhin shi kama khalaqa Adam kamar yadda dai Allah ya halitta annabi Adam shi yasa Allah yake cewa inna masala Isa inda Allah ka masali Adam lalle ne misalin annabi Isa a wurin Allah kamar misalin annabi Adam ne yawwa saboda halittar ta yi kama shi annabi Isa an halitte shi da uwa ba tare da uba ba shi kuma annabi Adam an halitte shi babu uwa har ma babu uban duka walakin amma dai kullu insanin dukkan walakin walakin amma dai kullu insanin khalaqahu Allah kowane mutum da Allah ya halitte shi yanfuku fihi ruhan to Allah yana busa mishi rai ne a cikin shi min ruhi daga ruhin shi fa bi hadha ruhi da wannan ruhin ne yakunu insanan sai zama mutum walakin al-ghaliba amma abin da yake marijayi wanda yafi yawa min banil bashar na daga iyan mutane ya kuru na fi aslabi aba'ihim to suna kasancewa ne cikin tsatso na iyayensu maza wa arhami ummahatihim da kuma cikin mahaifai na iyayensu mata shine al'adar Allah wadda tafi yawa a cikin mutane galibi kowa zai zamanto da fari yana tsatson baban shi sannan ya cire koma zuwa mahaifiyar mamman shi kuma har a haife shi fa yanzu ba haza ruhu sannan kuma sai Allah ya sabkar da wannan ruhin a cikin shi idan nazal haza ruhu to wannan ruhin in ya sabka wannan ran ya sabka akan wannan halittai shikenan tamayyazal insanu min jami'il makhluqat sai mutum ya raraba daga dukkan halittu bi haza ruhi sababin wannan ran da Allah ya samu shi bi haza ruhu to shi wannan ruhin da halafi maryam game da annabi isa da ya zo kawai ya shiga cikin maryam bi ghairi wasitin rijali ba tare da wani wasita ba na mazaje ma'ana ba a sa wani namiji ba ya zamanto shine wasita tsakanin sa wannan ruhin zuwa wannan matai Allah ya sa wannan ruhin direct a cikin sayyidatuna maryam radiyallahu anha فحملت بإيسى هي تدل كتنا عن نبي إيسى ووضعته في الحين كما تهيفيش ننتاك أولا لوكتن وجاء إيسى سي النبي إيسى يزو روحا محضا سيزو شي كوي تنصر روحي لي شي كوي روحي لي تنصر فلهذا سبب حكا نني أثر روحه أكثر من تأثير بني البشر shi yasa aka ce tasirin ruhin annabi isa ya zamanto ya fi karfi akan tasirin dukkan ruhin sauran yan adam saboda shi tsantsan ruhi ne kawai bi annahu saboda shi lam yamur bi aslabir rijali bai bi ba ta tsatso tsatso na mazaje wala fi arhamin nisa'i kuma bai bi ta cikin mahaifan mataki ba inna ma nazala ruhu bari dai kawai ruhin ne ya sabka wani fi hafi maryam sai aka busa shi cikin maryam fa hamalata ta dauki cikin shi wa wada'at fil hini kuma ta haife shi a nan take inna Allah tabaraka wata'ala yace lalle Allah mai girma da daukaka kana Allah ya kasance wala shay'a ma'ahu babu komai a tare da haka Allah ya kasance tun danda wa huwa al'ana to kuma a yanzu ma alama alaihi kana yana nan akan abin da ya kasance Allah bai taba canza ba bai ragu ba bai karu ba bai yawa ba bai zama bai yadda Allah yake tun danda babu komai a tare da shi har yanzu ma haka nake kuma har gobe haka tabaraka wata'ala لما أراد إظهار وجود غير إظهار وجود غير وجوده to da Allah ya nufin ya bayyana wata samuwa wadda ba samuwar shi ba tajalla fil haqiqati al muhammadiyyati sai Allah ya tajalli cikin haqiqa annabi Muhammad ta ce al haqiqati al muhammadiyya fa hiya awwal tajalli ita ce farkon bayyana baraza min al zati al aliyyati wadda ta bayyana daga zati wadda take madaukakiya tajalli na farko wanda ya fita daga cikin zatin Allah madaukakiya to ita ce al-haqiqatul muhammadiyya walihaza saboda haka nan ne yaqulu rasul sallallahu alaihi wasallam ma'aiki tsira da amince Allah tabbata a gare shi yake cewa ana min Allah wal mu'minuna minni manzo Allah ce ni daga Allah nake mu'minai kuma daga ni suke wani kuma yana inda Allah yake ce mishi walaula kama khalaqtu shay'an ba dan kai da ya rasulullah to da ban halicci komai ba wani hukun manzon Allah yake cewa ana min nurin lahi ni daga hasken Allah nake wal mu'minuna su kuma mu'minai min nuri daga haske na suke wani hukun yake ana min Allah ni daga Allah nake wal mu'minuna min ruhi mu'minai kuma daga ruhi na suke sai shi yace hada ruhu wannan ruhin nan da ake magana akan shi huwa al haqiqatul muhammadiyya shine haqiqan muhammadiyya سمي في الحديث أما تسمى في الحديث بأسماء تسمى يدعوة من هذا قتكنت النور أنا في مش حسكي ده قتكنت أنا في الدرة البيضاء ده قتكنت أنا في الروح ده قتكنت أنا في ملك كروبي ده قتكنت أنا في ملك محيط بالملائكة وملائكة ديكي وهي ملائكة كما أن الملائكة كمان ده ملائكة محيطة ببني البشر إتتكي وهي أن أدم دكا to shi kuma aka ce wannan mala'ika akwai wani mala'ikan da ya kewa duka to duka wannan ana ishara ne zuwa matsayin manzon Allah al-haqiqatul muhammadiyyah nan kawai sunaye ne ake tantance mata duka wannan wanda aka zana to shine shi yasa shi yace wa haza kullan duka wannan ibaratun an muhammadin sallallahu alaihi wasallam abin lura ne zuwa manzon Allah ma'ana ana magana ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakara Allah kuma Allah ya ambaci annahu cewa lamma aujada adam lokacin da ya samar da annabi adam nafaha fihi min ruhihi Allah yayi busa a cikin annabi adam daga ruhin shi zalika ruhu wannan ruhin dai har yanzu huwa ruhu muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine ruhin annabi muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi walamma khuliqa ibn adam yayin da kuma aka halitta shi kuma dan adam mutum min sulalatin daga maniyi min ma'in mahinin daga ruwa wanda yake kaskantacce har yanzu dai shine maniyin to na faha fihi min ruhi sai Allah ya busa mu shi ma dan adam kin kamar da aka busa ma baban mu shi ma kowanne adam ne aka busa mu shi wa Isa alaihi salatu wassalam shi kuma annabi Isa tsira da aminci Allah tabbata a gare shi nufiha fihi min ruhihi sai aka nafaha fihi sai busa a cikin shi min ruhihi daga ruhin shi aidan har yanzu ne walamma kana al arwahu to da rayuwa da rayuka suka zamanto fil azal tun san fil azal sufufan an jera su ne safu safu tun ba a halicci shi kokuwa ba to tun a wancan lokacin da aka jera rayuka kana ruhu isa sai zamanto ran annabi isa alaihi salatu wassalam huwa allazi yali yali ruha muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine yake bin bayan ruhin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mubasharatan kai tsaye a wancan lokacin da aka yi sabon sahu daga ruhin manzan Allah sai ruhin Annabi Isa alaihi salam falihaza saboda haka nan ne lam yakun bainahu wa bainahu nabiyyu shi yasa ba a samu wani annabi ba tsakanin manzan Allah da kuma tsakanin Annabi Isa alaihi salam duk da cewa wajen shekara wajen 500 ne amma dai tsakanin nasu ya babu wani annabi ولهذا saboda haka nan ne lam ya'ti bi wasitatil aba'i shi kuma shi yasa annabi Isa bai zo ba da wata wasita ta iyaye inna ma abuhu barde baban shi da gaske shine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi fa kana Isa sai annabi Isa ya zamanto qawiyyan bi hadhihi alquwa ya zamanto mai karfi sababin wannan karfin da aka bashi aksara min ruhi ghairihi fiye da ruhin wani shi ala anna kullu ruhin akan cewa kowane rai tajarrada min al-aghyar ya tsaraitu daga abubuwan da ba na Allah ba aghyar washtaghala billahi kuma ya shagaltu da Allah tabaaraka wa ta'ala wa fani kuma ya kare an wujudihi gami da samuwar shi wastaghraqa fi wujudil haqq kuma ya dirmiye a cikin samuwar Allah tasarrafa fil kainati ya tasarrufi cikin halittu duka qalla aw kasura wanda yake kadan ko da yawa wa Isa shi kuma Annabi Isa alaihi salam lamma kana aqwahum da ya zamanto shine mafi karhin su wa aqrabahum kuma shine mafi kusancin su ila ruhi muhammadin zuwa ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aqallahum mulabasatan ma al ashiya'i kuma shine mafi karamcin cuɗiyuwa da abubuwa shi yasa kana ta'asiru ruhi a'zama min ta'asiri ruhi ghairi shi yasa tasirin ruhin annabi isa yafi karfi daga tasirin ruhin wani shi walaysa illa juz'un min ruhi muhammad amma duk da haka shi annabi isa ba komai bane sai wani dan yanki ne daga ruhin annabi muhammad kawai sallallahu alaihi wasallam kadalika haka nan kuma jibril mala'ika jibril shi ma alaihi salam summiya ruhan shi ma an sa mishi suna ruhu game da alaki ta tanazzalul mala'ikatu war ruhu ana magana akan mala'ika jibril to har yanzu ne wa huwa min ruhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan kin daga wancan ruhin ne dai babba na annabi muhammad kira da amincin Allah tabbata a gare shi na'am فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نهلت لهم نهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما الله تبارك وتعالى يتي فبظلم من الذين هادوا to sababin zalunci wanda aka samu daga waɗanda suka yi yahudanci min alladina hadu ma'ana su ne yahudawa to sababin wannan zaluncin da aka samu daga su Allah ke haramna alaihim tayyibatin hillat lahum sai muka haramta a kansu wasu dada na abubuwa wanda da an halitta musu wanda hiya allati fi qawlihi ta'ala ita ce wanda take cikin zancen Allah madaukakin ta haramna kullu zai zufratin Allah yake to sababin zaluncin da aka samu daga su ne shi yasa sai muka haramta a kansu tsarkakan abubuwa da da abubuwa wanda da an halatta su a kansu wa bi saddihim an sabilillah haka nan kuma dalilin tsarewar su mutane da suka dinga karkatar da mutane suna hana su an sabilillah game da tafarkin Allah ma'ana addinin Allah sun tsare mutane sun hana su su zo wurin addinin Allah saddan kadiran karkatar dawa ko kuma tsarewa wadda take mai yawa don wadda da sin kin a karkatar da abu ne da sin kuma a tsare shi ne to amma sabdan kin ma fasarkin ana fassara ta da da tsarewar din da aka karkace abu mutum yana so ya yi wani wuce aka karkatar da shi to kamar an tsare shi ne dai an hana shi to Allah ya ce su sababin zalimcin su muka haram zalimcin da ya zo daga Yahudawa mun haramta akan su tsarkakan abubuwan da muka halitta suka da an halitta musu sannan kuma bi saddihim an sabilillahi sababin tsare mutane da suka yi game da tafarkin Allah ma'ana addinin Allah kuma tsarewa wanda take ko kuma tsarewa kafiran mai yawa ya Allah ya ce wa akhdhihim riba Allah kuma da sababin kamawan su riba da suka zama suna amsar riba wa qadruhu anhu hakika kuma an hana su amsar riban fi taurati a cikin littafin at-taura wanda aka sabka musu amma sai gashi kuma suna amsar ribai wa qadruhu anhu hakika kuma an hana su gami da shi wa aklihim amwalan nas har kuma dalilin cin dukiyoyin mutane da suka bi dalilin cin su na dukiyoyin mutane da suka dinga yi bil batili da kakkari irin su rasha fil hukumi kamar cikin shari'a da suke yi in suna shari'a sai a ba su rashawa su ci to misalin cin amwalin nasu bil batil kenan to sababin wannan ma sannan Allah ya ce to wa asadna lil kafirina mun kuma mun yi tanadi ga kafirai minhum daga cikin su su yahuda nan azaban aliman azaba wanda take mai radadi sai hakuri da yake soshin da yawa ne sai kafir da cikin doing. So. Yawwa, yawwa, wafdu najrani ismani ayar da muka karanta da Allah ya ce wa in min ahlil kitab illa la yu'minu annabi to ita ce ma kissa ta mun karanta ta mun ce ta da aya guda kaga wannan kana ita wafdu wafdu wafdu na jira da ake to shi kenan wai eh tawagan nan ta najran eh kismani kishi biyu ne daga cikin su akwai yahudawa kuma daga cikin su akwai kristoci qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai yace musu aslimu ku musulunta ku musulunta mana wailakum aslimun kai can ku ku musulunta mana antum ta'lamuna anni ku kun san cewa lalle ne ni ana annabiyyu alladhi zakara fi kira ni ne annabin nan da aka ambace shi a cikin at-taura wal injil kuma ni ne annabin nan da aka ambace shi a cikin linjila fa qala al yahud shikenan yahuda sai suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ma'azallahi suka ce Allah ya tsare mu annu min nabika wai suka ce haka nan wai da mu ba da gaskiya da kai wa anta ta'uddu Isa min al-anbiya kai kuma gashi kana lissafa Isa ma wai a cikin annaba Allah ya tsare mu ba da gaskiya can a bakin suke ga manzon Allah su sama haka huwa wa huwa ma huwa illa wa shi ku annabi Isa ba komai bane illa wala da haramun sai dan haram in ji Yahudawa suka ga mana annabi wa qala firqatun nasara su kuma eh, jama'an Kiristawa sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma'azallah muna neman tsarin Allah an nu'mina bika cewa mu ba da gaskiya da kai wa anta ta subbu Isa kai kuma alhalin kana zagin annabi Isa alayhi salatu wassalam tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kaifa asubbu to kaka ne kuke nufin ya ne ne nake zagin annabi Isa qalu taqulu abdullah ai kai kake ce mishi wai shi bawan Allah ne qala su a wurin su zagi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu la la ya istaqis al-masih lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillahi na'am aya ce sai manzon Allah ya karanta musu ya ce ai al-masih annabi Isa ba zai hanu ba ko ya yi girman kai akan ya kasance cewa shi bawan Allah ne ba zai hannu ma'ana dolan shi ne ya zaman to bawa ne na Allah Allah da kanshi ya tabbatar da haka shi da kanshi ba zai hannu ba da da- da kasancewa cewa shi bawan Allah qalu laysa ne abdullah sai suka ce ma annabi kai ai shi ba bawan ba bawa bane ga Allah inna ma huwa waladullah bari dai shi wannan dan Allah ne aw huwa allah ko kuma kai shi ne ma Allah aw hawi da ayatu salatu ko kuma suka ce iyayen gijin uku ne ma'ana da Allah da uwar shi Maryam da kuma shi
fara al-fariqan to shi yasa shi yake to duka jama'a biyu sun kafirta da wanda suka zo na jira wani manzo Allah dukkan su sun kafirta da Yahudawa su da Kirista kowannen su ya faɗi dalilin da yake sallama ma manzo Allah ko ba dalili bane mai tushe dalili ne na fada su Yahudawa sun ki sun ki sallama ma eh, manzo Allah wai dan ya daraja Annabi Isa can gabakin su kuma shi wai dan zina ne su kuma eh, Kirista sun ki sun ki sallama manzo Allah saboda ya rige ma Annabi Isa daraja shi dan Allah ne kuma yana kan shi bawa Allah Subhanahu wa ta'ala. To, فلهذا to duka jama'an nan biyu sun kafirta falihaza saboda haka nan ne كل أحد منهم kowane ɗaya daga cikin su wannan jama'an biyu إذا أتاه الموت in mutuwa ta zo mishi wa ayana malakal maut kuma ya ga mala'ikan mutuwa kuru-kuru ya'tihim malaku to wannan mala'ikan zai zai zo mishi da annabi Isa shine fassara wannan ayar da Allah ya ce kowanne daga cikin su ya ba da gaskiya da annabi Isa kabla mautu gabanin mutuwar shi to wannan mala'ikan zai zo mishi da annabi Isa na'am ya kulu lahu yaqulun sai ya ce mishi hatta zo mana sai ka ba da gaskiya da annabi Isa wa yu'minu bihi kuma sai bai ba da gaskiyar da shi qabla mawtihi gabanin mutuwar shi to wannan shine wanda suka kai cewa hikin zamini ya koma zuwa kowane kowane dan ahalin kitabi a gani ba annabi Isa ba kowannen su sai ya ba da gaskiya da annabi Isa kan ya mutu wasu kuma suka ce a annabi Isa a gani kafin ya mutu dukkan su sai sun ba da gaskiya da shi to an yi maganganu daidai ba na'am wa anna la sa'akhkharu nuzul isa kuma cewa Allah zai shinkirtar da sauka annabi Isa alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne girma da ɗaukaka lamma rafa'a isa lokacin ila da ya sama ɗaukaka annabi Isa zuwa sama kana yamkinu an yuraddahu hina ai yayi an ya rudda hu ya maido al- ya maido annabi Isa a lokacin ma Allah ya isa ya haka ta ya'lamu annahu laisa huwa al-maqsud har su san cewa ba shi kin bane suka kashe Allah da ya ga dama da yayi haka lakin akhara Allah nuzulahu bari dai Allah ya shinkirtar da sauka annabi Isa ila akhir az-zaman har ya zuwa ƙarshen zamani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sayanzulu fikum ibnu maryama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sa da sannu dan Maryamu zai sabka a cikin ku sa da sannu annabi Isa dan Maryamu zai sabka a cikin ku ji annabi hukuman kadarin haka man zai zama to mai hukunci ma'ana mai yin shari'a adalan kuma wanda yake mai adalci a cikin shari'a hukuncin shi da zai dinga yi to zai zama to adalan mai adalci ne annabi Isa da tura da kanzira zai kalkashe aladu sirrin saliba kuma zai kakkarya kurwa kurwa wannan ta ta, ta kristoci wa yarfa'u al-jinn jizyata kuma zai dauke jizya ya'dilu bil kuma zai yi adalci yuqimu al-adalata eh zai tsaye da adalci sosai fil ardi a cikin ƙasa wannan duka annabi yake ba da labarin annabi isa zai in yanzu zai duka wannan abubuwan yaqbidul mala rashidul malu malu to nan malu ne shine fa'idan da kai na'am kuma dukiya za ta kwaranyo ma'ana za ta yi yawa hatta la yaqbalu ahad har sai ta kai ba wani mutum guda wanda zai so duki wannan duka abubuwa ne na alamar tashin kiyama da manzon Allah ke ba mu labari to bayan annabi isa ya zo ya yi duka wannan gyare-gyare to Allah kuma zai sakhare dukiya da cika duniya ya zama to dukiyai tsananin yawan da zai hakowa bai san ta. sai ta kai dukiya ba ta amfani shi yasa a yanzu hikima ta Allah da yake yin talaka yake yin mawadaci iyawa ne Allah ne mu kuma muke ganin kamar bai iya muke so kowa ya mai da mu ya kuɗi. yanzu da aka waye gari yau kowa da kowa yana da kuɗi to da a cikin mu kowa daga cikin mu ya zama mai kwasa shara mai kwalhun gwalalu mai waskare duk wani ayyuka mai wanki dole babu wani alaƙa wani ko president wani kowa shi zai makan shi tunda kowa yana da kuɗi ko in ka ce ka kira wanda baka biya shi maka ya ce ni ma ina da an ce sai an waye gari kawai in ka zo ka ka- ka ɗauki dukiya ka sai ma mutum ya ce na san bai ma ga gida ta zama kamar shara wannan zamanin siyasa to shine manzo Allah ya ce eh sai dukiya ta kwarani har ta yi wa har sai ta kai ba ma wanda zai zai amince a shi
izan qabla mawti dan shi yasa kenan hikimar da Allah ya yi in yayi mawadaci da talaka haka na rayuwar ta fi kyau in yayi malami da jahili in yayi kowane abu da kishiyen shi to haka nan ne kowanne zai amfani da kowa Allah shine kadai alkamaru da zai ka ta Allah ne shi kadai eh kace ni izan yayin nan qabla mawtihi gabanin mutuwar shi na asamiru a'idat ila isa kenan da mirin na mawtihi dikin nan da aka ce yana koma ne zuwa annabi isa annabi isa ake yi laysa min ahli al-kitab ba za a samu wani mutum guda ba daga cikin masarwa littafi illa wa sayyidun bi Isa sai ku ya ba da gaskiya da annabi Isa qawla mawti Isa gabanin mutuwan annabi Isa yau wato kenan wancan wanda shi ya kawo na fari kamar da na dama akwai fassara da malamai wasu sun ce hikin damirin kowane guda daga cikin ahli kitabi ne kan ya mutu ya ba da gaskiya da Isa wasu sun ce a damirin na annabi Isa ne ake ne kafin ya mutu to kowane da Yahudi sai ya ba da gaskiya da shi kowane ahli kitabi na kina yanzalahu Allah ma'ana wai lokacin da Allah zai sabkar da shi akhir zaman a ƙarshen zamani khatiman lil yana mai yana mai cikan walitaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan a matsayin waliyi zai zo to sai cike walitaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya samu daraja saboda ya zama al- dan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara bayyana darajar shi walitaka shi an cike ta da annabi annabi zai zo ya cike walitaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi ummati yawa sai ya zama to wannan daukaka ne ga wannan al'umma فلا ولاية بعد nuzul Isa sai zaman to babu wata walitaka bayan sauka- sauka annabi Isa huwa al-khatmul akbar shine tikamaki wanda yake mafi girma kenan shine zai khatma wanda take mafi girma shi annabi Isa ta wilaya babban khatman sai annabi Isa ya zo Mm. وأخذهم الربا وكمه وأكلهم أموال الناس والربا وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما الله يشكو منك يتانا ديك كافرين كتنسو عذابا أليما عذابا ولا تكي ميرا نعم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما
فالله تبارك وتعالى يجي لكن الراسخون في العلم أما وإن بسكي مثبتا في العلم أتكين علم منهم لقسو أهل الكتاب كما عبد الله بن سلام والمؤمنون دكما مؤمنين نظام نعم النبي صلى الله عليه وسلم كما مهاجرين wanda suka hijira mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam wal ansar da mutanen Madina mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam to su waɗannan kam da wanda suke tabbatattun ilimi na cikin Yahudawa da waɗannan mu'minan yu'minuna su suna ba da gaskiya bi ma unzila ilayka da abinda aka saukar da zuwa gare ka ya Rasulullah wa ma unzila min qablika suna ma ba da gaskiya da abinda aka saukar da gabaninka na littattafai wal muqimina as-salah da kuma masu tsaye da sallah kaga Allah ya kawo yabo akan sallah saboda irin girman darajar da da cewa an ce kamar an bujiro ne magana a tsakanin wasu maganganun ko kuma suka ce a an fassara ta kamar al-muqimi salati kamar su ne annaba kamar ana nufin su ne annabawan ake ne ko kuma aka ce annabawa da mala'iku to an yi maganganu jiya ko kuma aka ce a kawai an kasa ne dan a yi yabo ga wanda suke masu sallah a nuna girman sallah to Allah ya ce wal muqimina salata ko masu tsaye da sallah wal mu'tuna zakata da kuma masu ba da zakka والمؤمنون بالله da kuma waɗanda suke masu ba da gaskiya da Allah wal yawmil akhir da kuma masu ba da gaskiya da ranar ƙarshe to duka waɗannan Allah ce ulaika waɗannan sanatihim ajran azima sa da sannan za mu ba su lada wanda yake mai girma wal jannatu shine aljanna ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kayan ka zama duk tana da tun daga kafin mutum su zaka inda aka sa wa a fadna lil kafirin azaban alima ko muliman min na sai ka fara jumlatul kaba'ir tan sha'u min ashiya wai dukkan jumlan manya manyan zulubai to tana tasowa ne daga abubuwa uku ma'ana duk manyan zunubai inda suke tsirowa su fito daga wurare uku kenan sai mu kiyaye wannan hukun balle mu fara ma cikin manyan zunubai Daga bin zu- bin son zuciya na farko bin son zuciya kenan shine abu na farko wanda daga cikin su ne duk wasu manya-manyan zunubai suke bulbulwa suna tsirowa suna tsirowa na farkon su shine son zuciya ولا تتبع الهوى shi yasa Allah ya ce wala tattabi'il hawa karka bi son zuciya فيضلك عن سبيله sai ya fitar da kai daga tafarkin Allah.
الدلالة Don haka duk wani abu na bata والبدعة da bid'a ma'ana a zo da wani abin da bai da asali a cikin addini bai bai kama da sunna bai cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam والتقى الصفر da kuma bacewan al'adu tabarbarewan dabi'o'i والتشبه da girman kai كل هذه to dukkan hadhihi kaba'ir dukkan wannan manya-manyan zunuban تنشأ من اتباع الهوى tana tasowa ne daga bin son zuciya daga bin in mutum yana bin son zuciya shi to daga wannan ne duka wannan abubuwan na bata da su bid'a da bacewan tarbiyya da girman kai duk daga nan ne suke fitowa in mutum ya bi son zuciya shi فاتباع الهوى أولا dan haka bin son zuciya shine dalilin na farko وحب الدنيا ثانيا sannan abu na biyu hubbud duniya son duniya shine abu na biyu wanda daga cikin shi manyan zunubai suke fitowa حب الدنيا رأس كل kulli khati'ati shi san duniya shi ne shugaba na dukkan wani kuskure ma'ana duk wani abu wanda aka san kowane kuskure to daga cikin san duniya ne ya fito kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace yuhibbu ad-dunya yace da san duniya ne yaqulu al-insanu nafsa eh eh, wai afwan wancan hadisin na ma'ana wai hubbu dunya ra'su kulli hadiyatin ke shine hadisin kai da shi yace san duniya shine kan kowane kuskure wai kamar yadda manzon Allah ma ya fara to kuma sannan sai shehi ya cigaba da bayani cewa bi hubbi dunya da san duniya ne yaqtulu al-insanu nafsa mutum yake kashe rai dalilin san duniya ne kawai ويأكل الربا kuma dalilin san duniya ne yake cin riba يأكل أموال الناس بالباطل kuma dalilin son duniya yake cin dukiyoyin mutane da kakkare ma'ana ba da gaskiya ba ko ta rashawa ko wani zamba duk wani abu dai wanda bai kamata ba ويأكل أموال اليتامى kuma dalilin son duniya ne yake cin dukiyoyin marayu ويقسم بالله kuma ya dinga rantsuwa da Allah اليمين الغموس rantsuwa irin ta ƙarya abin da ya sake mata rantsuwa al- yaminul ghamus wai wai rantsuwa mai girmiyar da mutum cikin azaba Allah mutum ya rantsuwa akan abu na ƙarya kuma ya rantsuwa da Allah to ita ake ma al yaminul ghamus saboda zata girmiyar da shi cikin azaba in bai bari bai tuba ويغادر المسلمين kuma yana ƙin musulmi wai duka wannan yana yin su ne dalilin son duniya ويبغى بهم kuma yana ƙiyan su dai ويحسدهم kuma yana musu hassada ويتكبر عليهم kuma yana yin girman kai a kansu ويغتابهم kuma yana yi da su ويسعى بالنميمة بينهم kuma yana tafiya yana yin annamimanci tsakanin su ya dauki zancen wannan ya kai wannan ko yana neman ya haddasa fitina tsakanin su كل هذا to duka wannan ولا نهاية للكبائر kuma da mun shiga ba- da mun ci gaba da zanen su ba su da ƙarshe manya-manyan zunuban nan amma dukkan su dai منشئه حب الدنيا to matasarsu inda suke tasowa shine son duniya والثالث kamar yadda su wa'incan na fara na su bid'a da dalala da wasu abubuwan da suka shafi zuciya su kuma aka ce daga son zuciya ne su kuma duka wannan ka bayar ke dalilin son duniya ne duk suke faru kun ga dai yanzu duka wannan yadda shehu wani gaskiya ne ku ga duk abubuwan da ake a cikin garin nan ma da wasu abubuwa wanda da a nesa muke jin su sai mutum ya zai kashe mutum dan ya dauki moto ko ya yanke hannun shi dan ya dauki salula kaga kenan da aka ce dalilin duniya ana kashe mutum ana yin kaza ana yin kaza zancen ya gaskata na'am والثالث to sai dalili na uku abu na uku wanda aka ce duk daga nan ne manyan zunubai suke fitowa رؤية ما سوى الله تبارك وتعالى shine ganin wani abin da ba Allah ba mai girma da ɗaukaka رؤية غير الله ganin wani Allah تحمل الإنسان على حب غياثه to wannan tana ɗaukan mutum ta sa shi son shugabanci وحب غياثه da a ce duk halittu in mutum ya kalle su ba su yake gani ba mahalicin yake gani ba su ba in ya gansu sai manta da su tana da mahalicin su babu yadda za a shi ya so shugabanci tunda yana ganin Allah bai wa shi kuma yace yana da shugabanci mance Allah da yayi ya- ya ya shagaltu da bayan shi ya sa yake neman shugabanci yake ya ce shi shugaba ne yace to ganin wani Allah shine yake kawo hubbur riyasati son shugabanci ita kuma son shugabanci wal ka'abatu go نعم حب غياثه والكعبة إذا كان شو- بها yawwa ita son shugabanci ita ce ka'aba wadda ya du- ya duku biha jami'u shururi wanda dukkan sharruruka suke kewayewa a kewayenta wai idan aka ce abu kaza shine ka'abar da kaza take kewaye shi ma'ana shine karfin abin shine jigo kamar yadda mu musulmi muka dauki ka'aba muhimmancin ta muke kewaya ta to shu- son shugabanci ita ce duk wani sharruka suke kewaya ta saboda girman ta abin shi yasa a cikin al'adar ce bana kita hubbu riyasati ashaddu aiba son shugabanci shine mafi tsananin aibi yau tun da ai kaman ka, ka, ka ci amana Allah ne ka harbe shi Allah ya ce a girmama shi a kaskanta mu mu mu nuna mu ba komai bane mu dayanta shi ne ubangiji kuma he kake so ka nuna mutane kai babba ne kenan ka nuna sh- shirka gami da shi sannan kuma kana so ka warware matsayin shi don haka wannan aibi ne Allah kiyaye اتباع الهوى to son- eh, bin son zuciya وحب الدنيا da son duniya ورؤية عيب الله da ganin wani Allah هذه الثلاثة نشأت مجنبا الكبائر wannan guda uku ita ce matasan dukkan jumlan manya-manyan zunubai daga cikinsu ne suke fitowa dukkansu.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce,
يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم ya kusa ma ɗan Maryamu annabi Isa ya sabka a cikinku, إذا رأيتموه idan kuka gan shi, فاعرفوه to ku san shi, zan gaya muku eh, sifofin shi don ku san shi.
وجب مرفوع Namiji ne wanda yake tsakatsakiyar marbu'ar kamati, wanda yake tsakatsakiyar tsawo, ma'ana ba dogo ba ne, ba gashere ba ne.
أحمر شعره أح- أحمر جاني معناه أنا بجل لوني شعره جعب شنن إيه، قاشن شي ينادى نن تيوة ma'ana ba haka bake zar a sassake na gashin shi yana yana nannatewa كأن ما يقطب منه ماء kai ka ce ruwa yana digowa daga shi daga cikin shi kamar kamar ya fito daga wurin wanka za ku gashi a lokacin da za ku gashi kai ka ce ruwa yana digowa daga cikin shi كأنه خرج من hamam yawwa kai ka ce kamar ya fito daga wurin wanka عيسى عليه الصلاة والسلام annabi isa tsira da amsa Allah sabbata a gare shi سينزل في آخر الزمان zai sabko a cikin ƙarshen zamanin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam وليس في هذا تقديمه على الرسول صلى الله عليه وسلم amma a cikin wannan babu wai a ce an fifita shi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko alama ba fifita shi bane akai akan annabi إنما الولاية المحمدية bari dai walitaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya iso da ita بدأت بنبي ta fara da annabi هو آدم shine annabi Adam alaihi salam وستختم ببني bi nabiyin kuma za ta cike da annabi وهو عيسى عليه alaihi salatu wasallam shine annabi Isa tsira da amincin Allah tabbata kare shi ashe zan wanda yayi girmamawa annabi ne aka girmama darajar shi السلام ƙarin girma ne annabi aka bayyana nashi shi kuma annabi sai ya samu girma dalilin wannan ba wai dan an fifita shi akan annabi sallallahu alaihi wasallam
نعم lalle ne يوجد ختم عام akwai khatmi wanda yake cikamaki wanda yake am na gaba daya وخاتم بين هذين الختمين akwai kuma khatmi mai cikewa wanda yake keɓantacce tsakanin wa'annan khatmin guda biyu
إذا توفى عيسى idan annabi isa alaihi salam ya rasu سوف يدفن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم za a binne shi wurin kabarin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi وأبي بكر da kuma a- abokin shi abubakar وعمر da abokin shi umar وراء عمر za a binne annabi isa ne bayan umar tunda manzan Allah manzan Allah yana kwance sayyidina abubakar yana kusan shi umar yana kusa da shi to kuma bayan sayyidina umar za a binne annabi isa فيخرج أبو بكر dan haka ranar tashin kiyama sayyidina abubakar zai fito وعمر da sayyidina umar يوم القيامة ranar tashin kiyama بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم tsakanin annabi muhammad manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وعيسى رسول da الله kuma isa manzan Allah ashe abubakar da umar matsayin nasu fa iya wuce haka Allah zai fito tsara- tsakanin annaba biyu za su fito tsakanin manzan Allah da kuma annabi Isa Mhm.
يجب أن عيسى baida بين أن Eh, عيسى banda cewa shi annabi Isa alaihi salam إذا نزل آخر idan ya sabka eh, a ƙarshe na kiran آخر لا يأتي بصفته نبيا ba zai zo baho da sifan shi na annabi ba a matsayin annabi bane zai zo يأتي وليا واحدا من الأمة kawai zai zo ne a matsayin waliyi guda daga wannan al'umma kawai يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم yawwa zai yi hukunci ne ma da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لا يأتي بصفته نبيا ba zai zo ba da sifan shi ta annabi بل يأتي وليا bari dai zai zo a matsayin shi na waliyi kawai wanda zai aiki da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ليس له استقلال ba shi da wani zaman kanshi a ce shi zaman kanshi yake yana da yancin kanshi النبي مستقل shi annabi yana da yancin kanshi والولي ma'ana تابع bai bai dogara da wani shine wakilin Allah direct wal waliyu amma shi waliyi تابع shi mai biyayya shi bai da istiqlal bai da independence bai da yancin kanshi
هو إذا جاء آخر الزمان to to shi annabi isa alaihi salam in ya zo ƙarshen zamani يكون وليا zai zamanto waliyi ne تابعا mai bi ga annabi sallallahu alaihi wasallam لا نبيا مستقلا ba wai annabi mai zaman kanshi ba فيخشى أبو بكر وعمر dan haka sai a tado abubakar da umar بين نبيين tsakanin annabawa guda biyu هذا من مزاياه wannan yana daga cikin darajojin abubakar da umar radiyallahu anhuma wa ardahuma wa annabihima amin Allahu akbar. Hmm. Oh, minti biyar kai sauraron da kuma ya ƙara aya guda. Mana ne muka ce? Hmm.
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا
Allah tabaraka wata'ala yace inna auhayna ilayka lalle ne mu mun yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wahayin muka yi aike zuwa annabi nuhu alaihi salam wan nabiyina min ba'dihi da kuma annabawan da suka zo bayan annabi nuhun su ma muka yi aike zuwa gare su to mun muka aike kamar yadda muka yi aike ga duka wa'annan wa auhayna ila ibrahim kuma kamar yadda muka yi aike muka yi wahayi zuwa annabi ibrahim alaihi salam wa isma'ila da kuma isma'ila dan shi wa ishaqa da kuma ishaqan shi ma dai duka iyan annabi ibrahim ne ibnai iyan shi guda biyu kenan wa yaquba da kuma annabi yaqub wanda shi ibn ishaqa dan ishaqan ne ma'ana shi kan annabi ibrahim wal asbad da kuma jikoki ma'ana iyan su annabi yaqub kenan kenan jikokin ishaqa ne su wanda a cikinsu akwai annabi Yusuf da kuma ‘yan uwan shi wanda shi ittifaqan shi annabi ne su kuma sauran an yi sabani wasu sun ce annaba ne wasu kuma sun ce ba annaba bane amma dai an ce annaba ne dan yana daga cikin dalili ma sai da tuna Aisha radiyallahu anha in tana karanta kissan su a cikin Alqur'ani inda ake waja'u menene ala qamisihi bi damin kadhib tana karanta shi ala qamisihi bi damin kadhib ba kadhib ba sai kaka za a yi annaba Allah ya ce musu ƙarya a dangana musu ƙarya to kaga kenan wanda yake karfafa cewa dukkan sun zamanto annabawa to su ne asbadin da ake nufi jikokin ma'ana jikokin annabi ishaq ba annabi ibrahim tunda iyan annabi yaqub wa isa kuma kamar da muka yi aike zuwa annabi isa alaihi salam wa ayyuba da kuma annabi ayyuba alaihi salam wa yunus da annabi yunus alaihi salam wa haruna da annabi haruna alaihi salam wa sulaiman da annabi sulaiman alaihi salam wa ataina dawuda zabura sannan kuma mun ba annabi dawud baban na annabi sulaiman mun ba shi zaburan littafin zabura ma'ana alkitab wanda yake almuta littafin da aka bashi dan ana ana ce mishi azzabur an ce bi ma'ana mazmuran ma'ana maktuban abin abin rubutawa shi yasa ake ce mishi azzabur ma'ana abin rubutawa mazmuran kenan sadaqallahu alazim aballagha rasuluhu alkarim ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين لكي لوكتي يا رجل يا قاري أو بدا ديدي إن شاء الله والله كان ديدي إذا ما آية تقرأ سنة على قريتها ما إن شاء الله والله كان وبزام سيقبل إن شاء الله to alhamdulillahi suna ƙara gode ma Allah dai tabaraka wata'ala akan wannan nima da ya mana ta watan Ramadan da lokutan watan Ramadan da azmomi da muke yi da ayyukan ibada da ya ba mu damar yi da karanta karatun shi na alƙur'ani wannan duka fadala ce ta Allah alhamdulillahi rabbul alamin to nasihan da za mu yi a takaice a yau ta shafi wani abu ne na sha'anin sallah kamar yadda na faɗi kafin mu dawo insha Allah zuwa sha'anin auren nan da zama da saki da sida za mu sake dawowa in Allah ya sa muna da rai insha Allah a kansu abin da nake so ne magana akan shi wani abu ne wanda yake yawan faruwa a cikin sallah wanda kuma malamai sun sha yi mana magana akan shi ko ta baki ko a littattafai duka an rubuta na wani abin da ya kamata a kiyaye amma galibin mutane kuma ba su kiyayewa saboda irin garaje na ɗan adam da mutum yake da gaugawa kuma shine biyayya da aka ce mamu ya dinga yi ba ya kamata mu san cewa sallah ita ce a azaman ibada ita ce mafi girman dukkan abubuwa na ibada in har akwai wani abin da ya cancanci a gyara shi a cikin ibada wallahi babu kamar sallah babu kamar sallah to aka ce kai liman imamu afwan ka dinga bin liman ai aka ce inna ma shu ila imam li yutamma bihi iman ba komai aka sa liman ba kawai dan a yi koyi ne da shi ko kuma wani asali yin darabi dan ai koyi dan haka tsarin sallah su ake kowane asali man yayi sannan mamuni kowane asali man yayi har aka sa kuma wasu abubuwan da su yin su ma tare da limancin ko a rigaye shi yana bada sallah musamman kamar da an sani wajen kabbara harama da kuma salam cewa to banda su kima duka sauran abubuwa na sallah wanda suke tsakanin wannan ko ake zamanto mutum ya dinga yin haƙuri liman yayi sannan shi yayi amma irin garajen da mutane suke har ta kai kawai akwai wanda su an san su ma kawai ba su ma jin kunyan mutane tunda ya kamata bayan Allah ma ka shi kunyar su in shi Allah baka ganin shi duk da shi yana ganin ka amma halittun shi da suke tare da kai ya kamata ka shi kunyar su kullum suna ganin ka kai in aka tashi da kuni wani ne ka haɗi mun ma ya shi ka tsaye ka saka na shi ko kuma ka dan taho sai ka ga bai je ba kuma yake da ka ta yanzu wannan duka bai yi ba ko irin dago kai da ake gabanin limai wannan duka an hana annabi ya hana sai hadisi an yi magana akan su da irin shirinsu da abin da zai samu mutum to mene ya sa mutane suke garaje da hannu ka tsaya kana tsaye in aka yi da karatu liman ya yi rububi ka gan shi ya duka ya yi rububi sannan ne saka ko karatu ya ida akwai wanda wai su dan gagwa in ya ida karatu kamar kabda ne suke su rike hannu in ya ida shi kenan ka hanyar duka ya su haka me yasa ka warware gauga me kake warware kai haka kai jira kai sa akai kai koyi kawai in kabda kake kana rike da hannunka kana tsaye in ma sannan kake kake kana tsaye kaga liman ya ce Allahu akbar ya tafi ya yi ruku yanzu ne yayi abin da kai kuma saka yi kwaikwayon shi amma baka ta bari in rage aiki a shi kenan wai kaji ya ce wala saufa yarra wala tun da karshen sura sura shi kenan sai ka fi hannun ka sai kai haka wa sa kai haka gaugani kake dan Allah mu zamanto masu tausayin kanmu abinda annaba suka yi ta gaya mana musamman ma annabi musallallahu alaihi wasallam da malamai wallahi dan gyaran kanmu ne su kam tsakaninsu da Allah lafiya launi suna fatan ne mu ma ya zama zo tsakaninmu da Allah lafiya amma irin gauga da mutane suke tayewa dan Allah kenan a dinga yin hakuri kana tsaye liman ida karatun shi in ya duka ka gan shi ya ruku'i sannan zaka yi ruku'i daga cikin ruku'in ka kana cikin ruku'i in yace sami Allahu liman hamida sai ka yi shi yana tsaye ba kawai da akwai wanda dan dindi ba ma suke suna hanga su gani ya dan fara su ya tsera su daga ya dan fara sai su kama shi tare da shi to ka tsaya dan Allah ya tashi yana tsaye sannan ne kai ma zaka taso sannan in ka taso yana tsaye ya tahi ya kai sujada kana tsaye zaka kalle shi yanzu wannan abun ba a yin shi hatta kai wanda za su an dauke su kamar kauya ko ko masu tsanani a cikin addini kawai rakatam rakatam gaba ɗaya ake karasa ma wane ne mai bin wani gaba ɗaya kawai sai a tayi tare gaba ɗaya a taso yau kenan me yasa aka tashi aka ce ya sha mutane kadiba ka ga yadda sojina suke irin ladabin da suke da aiki ne ake fa na nan duniya amma an koya musu dokoki da komi ka ai kaza ta hiya ma yadda suke yin ta ɗaya ɗaya ɗaya ka a yarda wani ya huce wani in kuma ya saba da ta mutane ko ya huce a ƙa'ida aikin sa laifi ne kuma za a hukunta shi kuma ya yarda da wannan keke aikin shi amma sallah kai a wurinka aka fito yake wannan sun damu mutane kaza kaza kaza to dan an ce ga ba sa akai ka ba mutum kuɗi ba ko kuma ka mishi wanki ko ka goya shi babu abin da yake ka mishi yace ka gyara aikin ka inda kama kanka adalci wallahi bai ba ka bata ne ko kuma ka kiyan aiki da wannan na haka dan Allah mu yi tsoron Allah sallan mu mu gyara ta kar mu dinga yin abu tare da liman kuma kar mu rigaye shi sannan abin da ya shahi kabbar harama Allahu akbar kin nan ta fari da kuma salam cewa su wannan duk wanda ya su tare da liman ko kuma ya rigaye liman yanzu wannan bashi da sallah kai hakuri kai hakuri in ya salamce ya ida ka ya ida duka sannan sai ka salamce sannan kuma akwai wani abu wanda yake rikitar da mutane shine ladanci da ake sa ladan yana yi ladan an sa shi ne ya zamanto yana wani abu wanda kawai zai daga murya dan mutane su shi kuma asalin shi kamar da mun sha faɗi daga tun zamanin manzon Allah sosai lokacin da annabi ya rishin lafiyar nan wanda ta kai inda an yi ramuni ba a shin murya manzon Allah sosai har ta kai manzon Allah sosai sa sai na Abubakar yake daga murya dan mutane su yana kusan shi yana daga murya asalin ta kenan shi yasa waɗansu ba su yin ladancin ma suka ce su a ganin su saboda wani dalili ne kuma dalilin ya gushe kawai liman tunda yana faɗi kowa na ji ba sai ladanci ba wasu kuma suka ce a ai sunna annabi tunda kawai annabi ya abu kuma ba ta yi ba a fasa shikenan su auren kawai sun rike wannan abun kullum zai ci gaba ila ma sha Allah dan haka za a sa liman kuma a sa ladan mai daga murya sannan kuma ko ka tai garin Makka da su Madina wanda daga can ne dai wasu masu irin wannan ra'ayin na tsauran ra'ayi ya fito su ma a san ana ladanci zaka ga ladan yana daga murya a cikin duk da ma da mikro da kodi amma liman zai kuma a cikin mikro kowa yana ji abin da liman ke gani amma ya faɗi kuma ladan hallo yana yi dan haka abu ne wanda duka sun inganta wanda ya ce wannan bid'a ne ko kaza nan ba gaskiya bane amma abin da nake so mu gane ba a ce ka bi ladan wannan kuskure ne babban muke shekara cikin har akwai malaman da sun tafi cewa me yin haka ne bai da sallah saboda yayi liman biyu yana jira liman yayi kuma yana jira ladan yayi wannan babu shi babu inda aka ce sai ladan yayi amsar nan zakai daga liman yayi to da kai da ladan dai da kuke ko ku yi a tare ko ka rigaye shi ko rigaye ka didde ne shi kawai dan ya daga murya ne ko da wanda suke ne tunda ada ai babu su wannan mikro ma da sauransu amma bai yi wa liman yayi wani abu sai ka ce kuma kana jira sai ladan yayi sannan kai a daga liman yayi shikenan sai kai to haka ake haka nan wajen sallaman nan kenan in ka tabbata liman ya salamce to ba sai ka yi jiran ladan ya salamce ba shi ne ka salamce baka da dukkan ayyuka to ina fatan wannan nasiha za ta mana amfani mu yi kokari mu gyara addinin mu cikin nutsuwa mu tabbata cewa duk wani aiki sai da liman yayi sannan muka yi shi sannan kuma ladan shi ma ladan kin yawa ladan kin akwai garajin da ladan ne suke yi saboda sun naɗa kansu kanin liman eh mana saboda mutane suna jiran su he sun yi abu sannan su he suke gaugawa suna kokarin liman daga ya fara abu sai su tare da shi in yayi rukuni suna gauga saboda sun san mutane suna jiran su sai sun yi sannan mutane su wai tausayin mutane su yi wajen tausayin kuma suna kokarin su bata sallar su to ladan baka fi kowa ba a cikin mamu dole kai jira dokan nan da muka yi bayani a yanzu cewa sai liman ya yi abu ya kare ko da mutanen za su rigaye ka akwai wanda za su rishi ma mutum wai ga nan mutane sun taso duka kuma ladan bai taso ba yi wa gauga kuka yi ba ku yi sallah mai kyau ba shi kuma ya tsaya shi yana cikin sujada shi liman yana jira shi liman ya taso sannan ya taso ko kuma tinukun taso tare da shi to don haka shi ladan daga murya ne ke kawai ba a ce ba liman ya yi abu shi ya yi sannan mutane su wannan babu shi duk littattafan fiƙo babu inda saka ga wani mutane ne kawai suke yin shi shi kuma yin abu ba shi ba ne shari'ar manzo Allah su sama a abinda aka ciro daga aya ko hadisai ko majmu'in ijma'in malamai wannan shine kawai usul abinda ake aiki da su dan haka dan Allah mu duka mu yi kokari mu gyara liman ya sallar cikin nutsuwa ladan da sauran ma mu duka su dinga bin liman sannan kai karka ce bayan ka bi liman kuma ka bi ladan kai kuma ladan karka ce dan kokarin ka sallami mutane suna jiran ka bari ka yi gawa kai wani abu tare da liman wannan kai kai kuskure babba kowane abu sai liman yayi zaka yi kamar da duka sauran mamu su to Allah sa mu dace alhamdulillah bi salati wa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala karanta kudu wallahu uku da bismillah da salatu fati uku hadiya ga mahaifan mu da marabin da musulmi duka Allah sada musulmi karanta a ranar shahadar da ja da kiyaye mai kiyaye imanin da shi kan mahaifin da mara da namu suke da kyauta ƙarshen da kiyaye ka san daga dukkan shafuka da dukkan ƙasashe da musulmi da ba mu arziki mai albarka da ba mu ilimi mai amfani da ya datar da musu ba abin da yake son yake yarda da shi na alamun ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam قال الفاتحة صلاة الفاتح الله أمسى بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبلاء العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين